أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله قراتم نوانا لتافينا ملحط الإعراب زام تاشي باب الله النافية shi ita ce la wanda ake ce mata ba Allah annafiya ta dal jinsi la wacce take kora jinsi shine dai la nafiya a me ake nufi da la annafiya ta dal jinsi abinda ake nufi da la annafiya ta dal jinsi la wacce take kora jinsi tana kora jinsin abu ne eh tana kora jinsin abu ne ma'ana idan aka kore da la ita wannan annafiya ta dal jinsi ba ta nuna kwata-kwata babu abu misali a kamar ka ce a a idan ka kore da ita in ka kore a ciki a wannan da ita la misali kamar ka ce la bustana musmirun la bustana musmiru ba wani lambu mai kaya mai 'ya'ya to labustana musmirun nan da kace baya hana kuma da kace babu wani lambu mai mai ƴaƴan marmari mai itatuwa to jinsin jinsin lambun ka kore baya hana kuma a cikin lambun a samu kaji da sauran abubuwa to shi da ita yadda take yasa ake cewa ta jinsi take korewa misali kace la rajula la rajula fi dari ka kawo jarin majarun ko to la rajulan nan da ka faɗa babu wani mutum to baya hana kuma a samu mace a wannan gidan baya hana a samu yara baya hana a samu mata da sauran wasu mutane a gidan shi namijin ka kore babu a gidan to ita ce wannan la annafiya talal jinsi eh saboda haka tana da wasu sharuɗa kafin ta yi nafayi ta zama la annafiya talal jinsi farko ya zamto na fahimta ke korewan take farko ya zama ita laɗin korewan take saboda akwai la wacce ba ta korewa saboda akwai lamun nahai akwai lamun nahai wanda ita hani take irin su rabbana la tuwakizna ko rabbana wala tahmil alaina isran kama balta wala to wannan ita wannan laɗin ita la ce ta wannan za a iya ce mata ma du'a'iyya anan in ta hana da kuma za a ce la ta kul ko la ta sharif ko la ta karuj to ya zamto korewan take yauwa sannan abu na gaba ya zamto sunan da ta sa gaba ya zama suna ne na kira ba ma'arifa ba ya zamto sunanta da labarinta ma'arifa wannan na kira ne gaba daya shine abu na gaba eh to shine wannan kaɗan kenan daga cikin abubuwan da aka sa wala amma duka insha Allah a cikin wannan karatun zai ba mu wasu daga cikin sharuɗanta a imamu hariri ya ce wan sibbila shin na fayi kulli na kira ka ƙaulihim la shakka fi ma zafara wan sibbila shin na fayi kullu na kira ka ƙaulihim la shakka fi ma zakira wan sibbila kai nasaba da la cikin nafi lokacin da kake korewa kulla na kira kai ka kai nasaba wa dukkanin sunan da yake na kira ka kaulihim kawar faɗin larabawa la shakka fi ma zakara ba shakku cikin abin da ya ambata a nan da ya ce wan sibbila kai nasaba wala fin nafai kulli na kira a cikin nafayi korewan dukkan sunan da yake na kira kaga tun daga nan an fitar maka da sunan da yake mu'arrafi banda sunan da yake ma'arifa banda sunan da yake ma'arifa tun daga nan ya kore maka sunan da yake ma'arifa banda ma'arifa shine ka qaulihim la shakka fi ma zakira kamar ka ce la shakka fi ma zakira ba shakku cikin abin da zakara ba shakku cikin cikin abin da ya ambata waye ce wa in bada bainahuma ma'ataridun farfa wa qul la li abika mabgiru to kaga anan mahalli shahid din mu ita la idan ta zamto tana kore dukkanin wani sunan da yake na kira idan ya zo yana ko ya zama yana kora dukkan wani sunan da yake na kira to nasaba take masa fataha take masa sai ga an ce la shakka to la shakkan nan an masa fataha ne saboda ismu la ne la shakka kamar nan da muka ce la haula to mun masa nake mun masa nasaba ne saboda la in kuma can ma muka dawo Qur'ani sai ka ji Qur'ani ya ce alif lam mim sai ce zalikal kitabu sai ce la raiba to raiba suna ne wanda yake na kira larai ba saboda haka la to ta yi masa nasba saboda haka idan kaga sunan la matukar ba wasu abubuwa da za a ambata da za su zo ba to duk inda ta samu suna to fataha take masa shine dai kamar irin su la shakka ko irin su la raiba wa in bada bainahuma mu'taridun farfa wa qul la abika babgidu wa in bada bainahuma to kaga zai fara bada hukunce hukunce wa in bada bainahuma mu'taridun wa in mu'taridun idan wani abin da yake bujirowa bada ya bayyana bainahuma tsakanin su tsakanin la da kuma sunanta shine bainahuma tsakanin la din da isminta bayan la din ta zo sai zamto bata samu suna mubasharatan ba kai tsaye ta hadda shi ba sai wani abu ya bujiro tsakani shine wa in bada bainahuma mu'taridun idan wani abu da yake bujirwa ya shiga tsakanin la da sunanta farfa kai rafu'a kai rufu'a wa sunan ladin wa kul sai ka ce lala abika mabgidu lali abika mabgidu ba mai gaba da babanka ba mai kin babanka shine lali abika mabgidu kaga nan ba ce mabgida ba kaga nan da aka ce la shakka saboda ladin ta hadda sunan ne kai tsaye amma nan da aka ce la li abika sai aka ce mabgidu da ce ba ce li abika ba ya ce la mabgida sai da ce la mubgida to amma tunda aka sa wani abu tsakanin la da isminta sai a ce la mubgidu ka ganin anan mun koyi sharadi da farko kenan sharadin farko ko kuma ma sharadi na biyu ma kenan sharadin na farko la din ya zamto ta samu suna na kira kar ta samu ma'arifa sharadi na farko kenan sharadi na biyu kuma kada ya samu wani abu ya shiga tsakaninta da sunanta kamar nan da ba abin da ya shiga tsakaninta aka ce la shakka kamar yadda muka da misalin Qur'ani ya ce larai ba amma kuma idan wani abu ya buji da tsakanin ladin da sunanta kamar nan da aka ce lali abika sai aka ce mubugidu to tun da wani abu ya shiga tsakanin ladin da isminta to sai a yi masa rufuwa shine lali abika sai aka ce mubugidu mubugidun nan ismula ne ba dan wannan li abikan nan da ya shiga tsakanin ya ce la mubugida kuma irin wannan zaka same shi a Qur'ani sai ka je Qur'ani ya ce la fiha gaulun kaga a matsayin la gaula ne la gaula amma tun da aka sa fiha tsakanin da sai a ce la fiha gaulun wala hu an hayu zafu kaga la fiha gaulun to gaulun din nan ismu la ne abin da yasa aka masa rufuwa saboda bada bainahuma mu'taridun ina fatar an fahimci wannan kaga anan mun koyi a wannan baitoci guda biyu mun koyi kusan ka'idoji guda biyu a mun koyi ka'idoji kenan guda biyu to yace warfa iza kararta na'tan wansibi aw gayar al-i'raba fiha tusibi tasbi tusibi yace warfa iza kararta na'tan wansibi aw gayar al-i'raba fiha tasbi anan zai sake ba mu kaida ta uku yace warfa kai rufu'a iza kararta na'tan idan ka maimaita sifa shine iza karrata natan idan ka maimaita sifa sai kai masa rufu'a wansu bi ko kuma kai masa nasaba au gayar al'iraba ko kuma ka canza al'irabin fihi cikin haka tasubi to sai ka dace anan da aka ce ismula wansib bilafin na fai kulla na kira kai nasaba da la duk lokacin da kake kora dukkanin wani sunan da yake na kira a nan da sharaɗin kar ya maimaita shi ne shi ne abin da yake gaya maka da sharaɗin kar ya maimaita warfa kai rufu'a iza kararta na'atan idan ka maimaita sifa shi ne iza kararta na'atan in ka maimaita na'atan sifar da yake zuwa bayan ismula shi ne ka ce la haula sai ka ce wala kuwata kaga ka maimaita ka ce la haula wala kuwata ko shine to to idan kai irin wannan tsarin abin da aka sani a ce la haula sai a ce wala quwwata amma anan warfa ka yi rufuwa iza kararta na'atan idan ka sif- ka maimaita na'atan siffar itala din shine warfa ka yi rufuwa shine sai ka ce la haulu sai ka ce wala quwwatu kenan wansu bi yace in kana so kuma sai kai nasba eh wansu bi in kana so kuma sai kai nasba menene saba sai ka ce la haula sai ka ce wala quwwatan eh shine wansu bi ko kuma kai nasba eh sai ka ce la haula kaga kai nasbar ko sai ka ce wala quwwatun aw gayar al'iraba fihi ko kuma ka canza al'irabinsa fihi a cikin haka tasbi sai ka dace menene gayar al'irab kamar ka ce la haula sai ka ce wala quwwatan ko la haula wala quwwatun to in dai ka maimaita ismula to kana dama da zaka ci canza al'irabin kamar ka ce malam ban gane ba zai gaya maka taqulu la bai'un wala kilalu fihi wala aibun wala ikilalu a dama anan ya ce maka warfa iza kararata na'atan kai rufu'a in ka maimaita ko shine sai ka ce yau sai ka ce la bai'un wala kilalu kaga la bai'un wala kilalu eh a matsayin ka ce la bai'a wala kilala kaga la bai'un la bai'un wala kilalu shine kaga kenan sai ka ce la haulun sai ka ce wala quwwatu la haulun kaga wala quwwatu shine la bai'un wala kilalu mana babu ciniki wala kilalu kuma babu badadanta babu soyayya ba aboki fihi a ciki wala aibun wala ikilalu wala aibun babu aibi wala ikilalu kuma babu barna kaga wala aibun kaga na farko an masa rufu'a ko an masa tanwini wala ikilalu kaga zaka kenan zaka yi cewa kenan la haulun sai ka ce wala quwwatun tunda aka maimaita ismula kenan shine yawmun labai un fihi shi yasa qur'ani sai kaje ce yawmun labai un fihi sai ce wala kullatun to a matsayin a ce labai a ne da ba dan an kawo an maimaita ba shi a ce labai a amma tunda aka ce labai un fihi sai aka ce wala kullatun to tunda aka maimaita ladin to anan ana da fuskoki da yawa za iya cewa la bai'un fihi wala kullatun kuma za iya cewa la bai'a fihi wala kullata kamar can qur'ani yace faman farada fihi innal hajja fala rafasa yace ko sai ce wala fusuka tunda an maimaita to amma akwai qira'ar da suka bi wannan ka'idar cewa warfa iza karrata na atan wansu bi au gairar al'arabi irabu fihi tasbi akwai masu kira suke cewa a falara fasun wala fusuqun eh falara fasun wala fusuqun to su suna karantawa da tanwini saboda tunda ladin aka maimaita ta to kana da fuskoki amma da falara fasa aka ce to nan kan fuska ɗaya ce ismula ne wajibi ne dole a marfata amma in dai aka maimaita shi to anan kuma kana da fuskoki na li'irabi sun kai kala biyar shi yasa mu masu kirar mu sai muka karanta falara fasa sai muka ce falala fasa wala fusuka shine kawai irin su la haula wala quwwata wasu kuma sai aka samu suka karanta wannan falara fasun wala fusuqun wala jidala fil hajj a daga cikin malaman mu ina tsammanin eh daga cikin malaman mu a yana gaya mana Shehu Dahiru radiyallahu ta'ala anhu risalul faida daga cikin ƴaƴansa ka san masana qira'at ne sun san qira'o'i kala-kala wanda daga cikin ɗansa ya zo karatu a wajen taro sai ya ɗauko waccar kira'ar wadda suke talwini ya karanta falara fasun wala fusuqun wala jidala fil hajj sai da ya gaba karatun har ya sauka sai shehu ɗari ya ce zo ya ce ka gan mu nan a nan akwai garada masu karatun alkur'ani ba mu san da yawan mu ba su san wannan kira'ar da ka karanta cewa ya halatta a karanta falara fasun wala fusuqun ba saboda haka koma kafin ka bar nan koma ka yi musu bayani in ba haka ba za a ce ka zo ka ɓata karatu saboda haka saɓanin kira'at yana da wannan in mutum bai san kira'at sosai ba a bai san kira'at sosai ba sai ka gaji wani ya yi karatun kurani sai ka tsammanin ɓata ya kuma ba ɓata ya ba haka kira'at ta zo saboda haka akwai masu karanta falara fasun wala fusukun saboda me shine dai wala bai'un fihi wannan shine taqulu la bai'un wala kilalu la bai'un wala kilalun sai ka ce nan sai ka ce la haulu sai ka ce wala quwwatu fihi wala aibun wala ikilalu eh wala aibun wala ikilal din fuskar ɗaya ne shine fala rafasa wala fusuka kaga wanda suka karanta don sai ka ce sai ce fala rafasun sai ce wala fusuku yace war raf'u fi sani wa fatahu al-awwal war raf'u fi sani zaka iya yin rufu'a a na biyu shine war raf'u fi sani na biyu zaka iya masa rufu'a wa fatahil awwali na farko kuma sai kai masa fataha sai ka ce la haula sai ka ce wala quwwatu kad jaza to wannan fuskar ta halatta wal aksu hakan nan akasin sama ya halatta shine ka ce la haulu sai ka ce wala quwwatu wala quwwata eh shine wal aksu kaza ka fafa ali to haka zaka aikata akasin haka ma ya halatta yace wa in tasha fansibhuma jami'an wala takafraddan wala taqri'a to sai kawo daga baya sai kawo fuskar da muka saba da ita na baya daga baya yace wa in tasha idan kuma kaso fansibhuma jami'an dukkanin su kai musu nasaba shine kamar dai da muke karanta fala rafasa wala fusuka ko kuma wala haula sai mu ce wala quwwata shine wa in tasha idan kaso fansif kuma jami'an kai musu nasaba gaba daya wala takafraddan kada ka ji tsoron wani zai maka raddi wala taqri'a ko kuma wani zai kwankwashe ka yace malam me yasa kai mai yaya haka shine wala takafraddan kada kai ji tsoron wani zai ma raddi ko kuma kwankwasa to shine a wannan shine la hukuncin la annafiyatul jinsi la annafiyatul jinsi saboda haka waɗannan su ne a fuskokin da suke da ita kuma duka waɗannan fuskokin za su iya shiga cikin lahaula za ka yi cewa lahaula sai ka ce wala kuwatun ko kuma ka ce kaga na farko ka yi masa fataha na biyu ka masa rufuwa ko ka ce lahaula sai ka ce wala kuwatan kaga na farko ka masa fataha na biyu ka mara tanwi ne ko kuma ka ce lahaulan sai ka ce wala kuwatun kaga ka masa ka yi na farko ka masa nasaba na biyu ka masa wannan ko kuma za ka iya cewa a la haula wala quwwata kaga fuskoki guda hudu nan duk sun halatta fuskar da bata halatta ba shine la haulun sai ka ce wala quwwatan to wannan fuskar ne bata halatta ba amma wannan fuskoki guda hudu duk sun halatta mutun yayi shine dai ita la annafiya talal jinsi eh Allah sa an fahimta sai babu ta'ajjub babi da yake nuna ta'ajjubi shine kamar bada mamaki eh kuma wannan babi na ta'ajjibi din kusan shine babin ma da sanadin sa aka ajiye ilimin nahwu daman kisoshi guda biyu sune mashhurai da babi na ta'ajjibi da kuma babi na adafi adafi wanda mai karatu ya jira karatu inna la bari'un minal mushrikina sai kuma wannan babi na adafi a na ta'ajjibi wannan babobi guda biyu sune babobi shahararru wanda duka yawanci malamai sun fi kawo su akan su ne dalilin da yasa aka ajiye ilimin nahau za mu ji me ake nufi da ta'ajjubi abin da ake nufi da ta'ajjubi shine ka gina jumla ka nuna kana mamaki zai gaya maka yace watan sibul as watan watun sabul asma'u fi ta'ajjubi nasbu mafa'ili wala tasta'jibi taqulu ma ahsana zaidan iz khata وما أحد سيفه حين سطح آه. إمام الحريري yace maka watan sibul asma'u eh watan watun sabul asma'u ana wa sunaye nasaba fit ta'ajjubi a cikin ta'ajibi shine ta'ajjubi shine bada mamaki lokacin da kake nuna kana mamaki to ana wa suna nasaba nasbu mafa'ila irin nasabar da ake wa maf'ulai mafa'ila shine maf'ulai a baya mun karanta akwai maf'ulun lahu akwai maf'ulun min ajalihi akwai maf'ulun ma'ahu a shine maf'ulun lahu din dai wannan maf'ulan da muka karanta a baya irin nasabar da ake musu to haka ake wa ta'ajjibi a baya ai mun karanta maf'ulun maf'ulun bihi ko mun karanta maf'ulun lahu duka mun karanta su a baya to su ne mafa'il din wannan mafa'il din gaba daya to irin nasabar da ake musu to irin wannan nasabar da ake wa ta'ajjibi irin ta ne shine nasbu mafa'ila irin nasabar da ake wa dukkanin fi'ilai wala tasta'jibi kuma kada kai mamaki kamar ka tambayi malam bangare ba kace ma ahsana zaidan iz kada ma ahsana taqulu zaka ce ma ahsana zaidan mamakin zaidu iz kada lokacin da ya tafiya to da kace ma a hasana zaidan mamakin zaidu to wannan shine ta'ajjubi da cewa kai ma a hasanu zaidun kai masa rufu a to tambaya kake shi yasa ya ga abul aswad du'ali lokacin da ta kalli sama sai ta ce ma a hasanu sama'u ma a hasanu sama'u tana so wai ta ce wai me yafi kyau a sama sai ta ce ma a hasanu sama'u shi abul aswad du'ali da ji sai tsammanin tambaya take sai ya ce nujumuha taurarin sama su suka su suka fi kyau ta sake cewa ma a hasanu sama'u me ya fi kyau a sama ya ce nujumu ha taurari sun fi komai kyau sai ta ce masa a'a ina nufin mamaki nake yi mamakin kyan sama sai ce ai dai ce ma a hasana sama'a to wannan dalilin ya sa abul aswad du'ali ya je ya samu sayyidina ali ya ce ka duba ƴata ta ciki na har ta fara bata harshen larabci ina fatar kun fahimta in ka ce ma a hasana sama'a to kana nufin mamakin kyan sama ka yi ta'ajjibi mamaki kenan amma in ka ce ma a hasanin sama'u kana nufin me ya fi kyau a sama tambaya kake to wannan shi ne ta'ajjibi eh ya ce watan sibul asma'u ana yi wa sunaye na sama fit ta'ajjibi lokacin da kake mamaki kake kake ta'ajjibi nasbu mafa'ila irin nasabar da ake wa dukkanin maf'ulai akwai maf'ul bihi nasaba ake masa akwai maf'ulun lahu nasaba ake masa akwai maf'ulu ma'ahu shi ma nasaba ake masa duk sun gabata a baya shi yasa amadadin ya ce maka maf'ulu kaza maf'ulu kaza sai ce mafa'il irin nasabar da ake wa dukkanin fi'ilai wanda karanta baya fallata ta kulu sai ka ce ma a hasala zaida mamakin kyan zaidu iz kada lokacin da ya tafiya kaga ma a hasala zaidan mamakin zaidu iz kada lokacin da tafiya wa ma a hadda saifahu mamakin kaifin takwabin zaidu hina sada lokacin da ya zare shi to kaga mahalli shaidin ma a hadda shine da yake na ta'ajibi to anan kafin mi gaba shi siga ta ta'ajibi sigogin hanyoyin da ake ta'ajibi suna da yawa a nahau tsakanin malaman nahau da malaman balaga akwai sigogi na da ake zaka gina jumla kana nuna mamaki sun kai siga goma sun kai siga goma amma shi nan a imamul hariri a nan ya ba mu siga ɗaya to daga wannan siga ɗayan da ya bamu zai ci gaba da bamu dokokinta ne to a nan shi ma akwai wata siga akwai lokacin da in ana ta'ajjibi akan gina fi'ili akan ɗauri ana ta'ajjibi akan ɗauri kamar yadda ƙur'ani yake cewa asmi bihim wa absir kaga asmi ma'ana shi ma ta'ajjibi ne kai mamakin abin da za su ci asmi kai mamaki abin da za su ji wa absir shi ma kai mamaki abin da za su gani wannan ba fi'il al'amri bane shi ma siga ce ta ta'ajjubi eh yace wa in ta'ajjabta min al'alwani aw ahatin tahdisu fil abdani wa in ta'ajjabta idan kai mamaki min al'alwani daga launoni law alwan shine kamar kaloli kala ita ce alwan kana nuna mamakin wata kala shine wa in ta'ajjabta idan kai mamaki min al'alwani daga wata kala aw ahacin ko kuma kai mamakin wata illa shine aha illa tahdisu fil abdan wanda take faruwa a jiki to yaya zaka yi to ita ba kawai zaka yi amfani da ma kaza ba kamar nan da yace ma a hasana zaidan ko ma a hadda saifahu to shi kuma in kai mamakin wata kala ko kuma kai mamakin wata illa da take faruwa a cikin jiki fabali lahu fi'ilan sala fi'ilan min sulasi fabali lahu to ka gina wannan mamakin da kake fi'ilan wani fi'ili min sulasi wanda yake sulasi mana an ce fi'ili sulasi shine fi'ilin da yake da harufa guda uku summa ati bil alwani sannan sai ka zo da wannan launin da kake mamaki da shi da shi wal ahdasi in kuma za ka yi mamakin wata illa ce to sai ka zo da wannan illar تقول ما أنقى بياض العاجي وما أشد ظلمة الدياجي تقول سيكتي ما أنقى بياض العاجي kaga wannan mama ma anka mamakin farin ko kace ma anka mamakin tacewar bayadal aji fari irin da hakorin barewa fa hakorin giwa al'aji shine hakorin giwa wanda ina ga kamar Hausa muna ce masa hauren giwa hauren giwa to ma an ka bayadal aji to in za ka yi ta'aji ba ka ce ma baya da ba tun da mamaki kake na wata kala to sai ka kawo fi'ili sulasi kaga an ka kaga daga naƙa ne ko naƙa sai ka kawo ma an ka mamakin kyan baya da farin hauren giwa to kaga ma an ka sai an kawo wannan kaga wannan kayi mamakin wata kala kenan idan kuma illa ce ita ma za ka yi mamaki a kanta sai ka ce wa ma a shadda zulmatar da yaji mama a shadda mamakin tsananin zulmatar da yaji dufin darare kaga zulmata kaga sai ka ce ma a shadda haka abin yake eh sosai kwa hakan nan koda makanta ne zaka ce mamakin makanta baka ce ma a amahu ba a'a ba ka ce ma a amahu ba sai dai ka ce ma a shadda a amahu mamakin tsananin makantarsa kaga ma a shadda a amahu kaga a shaddan nan kaga fi'ili ne sulasi ko da gurgunta ne ba ka ce ma a arajahu ba ba ka ce ma a arajahu mamakin gurguntarsa ba a'a sai ka kawo fi'ili sulasi sai ka ce ma a ƙabaha ma a ƙabaha sai ka ce ma a ƙabaha mamakin munin arjahu gurguntarsa sai ka kawo wannan sau da ka duk lokacin da za ka yi ta'ajjibi ga wata illa to sai ka kawo mata irin wannan dokoki sau da haka baka wannan ba shi yasa duk da wannan ba af'alu tafdil ba ne shi yasa a cikin jauhara ana cewa siradika tamil askam to wadda suke ganin askam kamar matsala ne to ba zai yi a kawo askamu ba tare da an karfafa ta ba inda askamu matsala take nawa sai dai a ce ma sai an ce sai an ce ashaddu suqman duk da wannan ba babun af'alu tafdil bane kar mu shiga wannan karatun to wannan shine abin da ake nufi da shine dai ta'ajjibi wallahu a'lam Allah kuma ya sa an gane